الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna ranar juma'a za mu ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka mai suna tasriful maidani wallafar babban malami abul fadli ahmad ibn muhammad almaidani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijira 518 a darasinmu na 16 za mu tashi farkon shafi na 20 daidai farkon shafi na 20 daidai za mu tashi inda mala yake cewa al-abuwa ruba'iyyatu a wannan babe za a yi bayani akan ma'aunai babuka na fi'ili ruba'i wanda harufansa sun kai hudu duk sharhin da aka yi a baya za ka ga ana magana ne akan sulafi yawwa ko dai fa'ala ko fa'ila ko fa'ula wannan su ne aka yi ta bayani a kansu babukansu da abubuwansu to yanzu kuma za a yi bayani akan ma'aunai lokacin da ka samu fi'ili sai ka ga haruffansa sun ƙaru to shi ruba'i dinnan kashi biyu ne wanda zai yi bayani a kansa akwai ruba'i mujarrat wanda zai yi bayani a ƙarshen babi a kansa shi ne wanda haruffansa gaba ɗaya asaliya ne shi yana da ma'auni ɗaya sannan akwai waɗanda su kuma asalinsu af'al ɗin sulasiyai ne harufansu uku ne to sai suka samu ƙarin harafi ɗaya to wannan ƙarin da suka samu sai bayu suka zamo su ma ruba'iyat eh to duka zai haɗe su da yayi bayani a kansu sai ce al'awwal ma'auni na farko min ha daga ciki shine af'ala wazanin af'ala to in muka duba af'ala in ka lisafa harufansa zaka ga hudu ne akwai hamza akwai fa'un akwai ainu akwai lamu to kaga shi ake nufi da ruba'i mai harufa hudu bi ziyadatil hamzati an yi masa ƙarin hamza ne a farko asalinsa fa'ala ne an gane? sulasi amma sai zan muna sun ya koma ruba'i don ya ba mu wata ma'ana wadda babu ta a cikin sulasi ɗin to shine sai aka yi masa ƙarin hamza a farko sai aka ce af'ala to duk sanda ka samu fi'ili maɗi ya zo da irin wannan ma'aunin to ga yadda mudari'insa zai kasance sai ce fayati mustaqbaluhu mudari'insa yana zuwa ala wazni yuf'ilu to ma'auninsa a mudari'i zai zo da wazanin yuf'ilu af'ala sai ka ce yuf'ilu eh tun da dama mudari'i ne dole sai an ƙara harafin mubara'a eh to harafin kowane iri ne daga cikin huruful mubara'a din nan zaka yi masa damma saboda mai ruba'i ne ko yawwa والضم من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي to duk sanda fi'ili ya zama ruba'i mudari'insa harafinsa na mudari'a damma za ka yi masa sai ce bi dammil ya'i tare da yi wa yawon din nan damma yawon din nan kai mata damma ka ce yu wa kasri la'aini ainun da ta biyo bayanta ita kuma ka yi mata mm? to sai ka yi mata kasara ko? No. kaga e yuf e mm. an gane ko? No. ana son ka kiyaye ya'un da ainun ainul kalima a nan no. ina misali na hau sai ka ce a karama ko? Mm. to a mudari sai ka ce mi? yukurimu kaga a karama ala wazni af'ala eh ai asalinsa karuma ne me ma'anar karuma shine ya zamo mai karamci eh to sai kana son ka ce ya karrama wani to kaga babu wannan ma'ana cikin karuma to shi yasa aka buƙaci a aro hamza sai a sama fi'il sai a ce akarama eh yawwa akarama al-ustadhu at-taliba eh, ai malami ya karrama ɗalibi eh to wannan shine hikiman ƙarin eh saboda karuma din babu wannan ma'ana to shine sai ka ce yukurimu ala wazni yuf'ilu eh to kaga ainul kalima ra'un ka kasara dinta ne yukri wal aslu shi yukurimu din nan asalinsa yu'akrimu shine asalinsa eh yu'akrimu an gane a to can ba a karama kace ba kaga akwai hamza ke to dole a mudari'i kaga in kassa ya'un sai ya zamo yu'akrimu to sai larabawa suka ce lafazin yayi nauyi yu'akrimu sai suka ce bari mu shafe hamza din to sai suka shafe ta sai suka ce yukrimu kaga yukrimu yu'akrimu kaga na farkon yafi sauki eh to dama su larabawa in lafazi zai ba su nauyi wajen fada to ya akwai kofa to can za su juya eh suna da wannan fahuzifatil hamzatu aka shafe hamza lijtima'il hamzataini saboda haduwar hamzoji guda biyu inda hikayatin nafsi lokacin da kake hikayar kanka kana ba da labarin kanka to za mu ga hamza biyu za mu samu yauwa idan kana son ka ce ina girmama wani misali ina girmama zaidu sai ka ce mi ukurimu zaidan ukurimu zaidan to asalin dama mun ce a karama ne kaga akwai hamza to kuma tun da kai ke magana to kaga za ka aro hamza ta mubara'a ko ba haka ba to shine sai ka ce u'akrimu u'akrimu shine asali to kaga an samu hamza guda biyu ko ga ta mubara'a ga ta ziyada ta asali to shine sai malamai suka ce abin yayi yawa bari a shafe ɗayan to sai aka shafe ɗayan to shi yasa kaga anaka da kake ba da labarin kanka kai ne ka karrama shine hikayatun nafsi din kaga ukurimu kake cewa ba o akarimu ba ukurimu yawwa waccan hamza ta akarama ta asali ita ta aka shafi sai aka bar ta mudara shi yasa aka yi mata dhamma aka ce u eh eh faka zalika huzifat haka an shafe hamza din nan inda liya'igun ya'un in ya'un aka sa hmm? shine wanda muka yi a baya yukurimu muka ce asalinsa yu akarimu e, to kaga aka shafe hamza din sai kawai aka ce yukurimu watta'i haka in ta'un aka sa ta mubara'a tukurimu to asalinsa tu akarimu tu akarimu to sai aka shafe hamza din sai koma mi tukurimu zaidan kana karrama zaidu wannuni ko kuma nunun ta mai magana mai girmama kansa ko mai tarayya da waninsa nukurimu nukurimu zaidan muna girmama zaidu to asalinsa nu'akrimu zaidan nu'akrimu zaidan to kaga da wurin hikayatun nafsi wurin hamza kenan da wurin ya'un da wurin ta'un da wurin nunun duka an shafe hamza din an gane ko amma duka dalilin shafewa a uku din nan a wurin ya'un da ta'un da nunun saboda shafe ta da an kai a wajen shi lafazin mai magana an gane almutakallim eh samuwar hamza guda biyu to shi yasa sai aka shafe to da aka shafe dama yana da yan uwa to yan uwan nasa su ma sai hukuncin shi sai ya shafe su eh aka ce tunda an shafe can ga hamzan mai magana to haka ta ya'un ma ta alga'ib shi ma ya kamata a shafe haka ta'un ta al-mukhatab shi ma ya kamata a shafe haka nunun ta al-mutakallim al-mu'azzimu nafsahu ko al-mushariku gairahu to shi ma ya kamata a shafi to shine sai aka shashafi hamza din duka a wuraren guda hudu shi yasa ya ce hamlan alaiha an shafi hamza din a wurin ya'un da wurin ta'un da wurin nunun hamlan saboda a ɗora hukuncin alaiha akan ita waccan hamza din da aka shafe ta wajen hikayatun nafsi eh alaiha din yana koma zuwa ga hikayatun nafsi an gane ko yawa ma'ana shafe ta to shi ya bayi su ma sauran sai aka shafe sai aka yi musu hukunci ɗaya sai ce wa masdaruhu to in za a narko masdarinsa ya ati ala if'alin yakan zo bisa ma'aunin if'alu na hau ikiramin akrama yukrimu ikiraman ikiraman shine masdarin akrama ala wazni if'alin wasbu fa'ilihi in kuma sunan fa'ilinsa ne yati ala wazni muf'ilin yakan zo bisa waznin yawwa shine ala wazni muf'ilin bi dammil mimi da yin damma ga mimun wa kasril aini da yin kasara ga ainun ina misali na hau mukrimun akrama yukrimu mukrimun fa huwa mukrimun mai karramawa kenan wasu mu maf'ulihi sunan maf'ulinsa wanda aiki ya fada a kansa ya ati ala wazni muf'alin shine bi dammil mimi hawayo da yima mimin din nan damma abinda yasa ake mata damma dan yayi isharin cewa asalinsa daga ruba'i ne eh to kana ganin muf'ali to ka san daga af'ala ne kana ganin muf'ilu ka san daga af'ala ne ruba'i ne ba sulasi ba shi yasa ake yi wa mimin damma wa fathil aini to shi ismul maf'ul akan yi wa ainun fata nahau mukramun nahau mukramun ko mukramin eh wanda aka karama kenan bambancin shi da ismul fa'il shine ainul kalima shine bambanci wasalinta ismul fa'il ay mata kasara eh mukuri ismul maf'ul ay mata fataha mukura Mm. wanda aiki ya fada a kansa kenan wal amru in kuma za ka yi umarni minhu daga shi af'ala to af'il za ka yi amfani da shi nahu akrim zaidan ka girmama zaidu wannan hayu minhu in kuma za ka yi hani daga ma'aunin af'ala sai ka ce la tuf'il la tuf'il nahaw la tukrim sai ka wata un dhamma eh shi ma yi mata dhamma yana nuna cewa fi'ilin daga af'ala ne tukrimu daga akrama ne eh karka girmama kowa wa misluhu yana daga cikin misalin sa ahsana yuhsinu ihsanan ahsana ya kyautata yuhsinu yana kyautatawa ihsanan kyautatawa kaga ahsana ala wazni af'ala yuhsinu ala wazni yuf'ilu ihsanan if'alan fa huwa muhsinun fa huwa muf'ilun mai kyautatawa kenan wa zaka muhsanun wancan wanda aka kyautata mani ala wazni muf'alin wal amru minhu ahsin in zaka yi umarni sai ka ce ahsin eh to ka gani wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ko wannan hayu la tuhsin in zaka yi hani sai ka ce la tuhsin karka kyautata ma kowa wa kullu fi'lin duk wani fi'ili madihi fi'ilin sa na madi wanda ya gabata ya tajawazu an salasati a harufin da aka duba aka ga harufan sa ya ketare harafi uku fasmul fa'ili to sunan fa'ili minhu daga reshi ya ce bi kasiril aini yakan zo tare da yi wa ainun din nan kasara muf'ilu kenan wasu mul maf'uli shi kuma sunan maf'uli dinsa minhu daga gare shi ya ce bi fathil aini yakan zo da fataha ga ainun kama tara kamar da ka gani ya gabata shine maf'alu kenan eh to duk wani fi'ili in dai ruba'i ne to haka ma- ma'aunin ismul fa'il da ismu al-maf'ul nashi Eh, to wannan shine babin af'ala an faɗa maka ma'auninsa da mudari'i da ismul fa'il ismul maf'ul da masdari eh? da amru da annahayu kaga baka da matsala ka gama da wannan babin wasani minha sai ma'auni minha daga cikin ruba'i fa'ala eh kaga shi ma in ka duba harafi hudu ne Eh, domin ainun din na ai tana da shadda to duk harafi mai shadda biyu ne al'awwalu as-sakin wasani al-mutaharrik Eh, duk sanda ka ga harafi da shadda to harafi biyu ne iri ɗaya sai an ka ga mai wuri ɗaya Eh, ɗayansu saki ne shine na farko ɗayansu kuma mutaharriki shine na biyu to sai aka shigar da saki ne cikin mutaharriki to wannan shadda da kake gani alama ce na shi saki ne ɗin an gane ko bi ziyadati tashdidi tare da ƙarin shadda fayati mustaqbaluhu mudari'insa yana zuwa ala yufa'ilu eh shine ma'aunin mudari'insa yufa'ilu an gane ko kamar fahama sai ka ce mi yufahimu darraba yudarribu da sauransu wa masdaruhu masdarinsa ala taf'ilin yakan zo bisa ma'aunin taf'ilin wa taf'ilatin ko taf'ilatin an ji taf'ilu an ji taf'ilatun wasu mu fa'ilihi sunan fa'ilinsa ya ati ala mufa'ilin to shine ismul fa'il ɗinsa mufa'ilin wasu mu maf'ulihi sunan maf'ulinsa ya ati ala ko mufa'alin bi fatihil aini ba kasara bane kuskure ne mufa'alin ya ati ala mufa'alin wal amru minhu fa'il in za ka yi umarni sai ka yi amfani da ma'aunin fa'il wannan hayu la tufa'il misali hutu misalin ma'aunan nan gaba ɗaya da mun ka ambata ka basara eh ya yi bayani kenan ai aubaha kaza basara kaza ai ya bayyana kaza kaga alawa zani fa'ala yubasiru yufa'ilu yana bayyanawa tabsiran taf'ilan eh haka an ji wa tafsiratan wa taf'ilatan eh kaga yana da ma'au yana da masdarai guda biyu akwai taf'ilu akwai akwai taf'ilatu eh akwai taf'ilatu shine ma'aunin tafsiratu kenan fa huwa mubassirun ala wazni mufa'ilun eh fa huwa mubassirun shi mai bayyanawa ne wa zalika mubassarun mubassa eh wancan mubassarun wanda an kai bayanin sa ne a fili kowa ya gane ala wazni mufa'alin ko basir ala wazni fa'il umarni kenan ka bayyana la tubassir la tufa'il karka yi bayani haka yana daga cikin misalansa wa zakkara ala wazni fa'ala zakkara yayi wa'azi ko hmm? ya yi tunatarwa ko ya yi wa'azi shi ne can wa zakir ko? to daga wannan ma'aunin ne zakkara sai ka ce yu zakiru yu zakiru alawazani yu fa'ilu tazkiran alawazani taf'ilan wa tazkiratan alawazani taf'ilatan fa huwa muzakkirun shi mai wa'azi ne ko mai waza mai tunatarwa ne ala wazni wa zaka muzakkarun eh wancan wanda an ka wa'azan an kai masa wa'azi ne ko an ka tunatar da shi amma bai wa'azto ba Mm. ala wazni mufa'alin zakkir hmm? kaga wa zakkir kenan eh ka wa'ar kai wa'azi ka tunatar eh la tuzakkir kakka tunatar da kowa ala wazni la tufa'il to shi ma wannan shine ma'aunansa da ka haddace su ka gama da mudha'af ruba'i eh ka san ma'auninsa a mudari'i ka san ma'auninsa a madi ka san ismul fa'il ka san ismu maf'ul ka san kuma masdarinsa guda biyu yakan zo guda biyu haka in za ka yi umarni an baka to wannan duka malaye ne maka dalla dalla ne saboda duba kana matakin farko amma in ba haka ba duk wannan bayanin babu bukata a kansa kawai auzanu din ɗaya za a kawo ma sai a wuce akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma ya kawo ma ma'auni ya kawo maka misali ya ce ga yadda za ka faɗa kaza da kaza da kaza to duk wannan wai saboda kana mubtadi'i ne in mun shiga nan gaba wasu littattafan ba wannan tsarin za a yi ba to shi yasa in baka tsaya ka fahimci wannan ba to gaskiya akwai matsala nan gaba za ka sha wuya to amma idan ka tsaya ka kula ka ba da muhimmanci to insha Allah duk wani littafi da za a saka nan gaba ba za ka sha wahala ba to wannan shi ne to sai mu tsaya nan mun dawo sai mu tashi fa'ala saboda yanayin lokaci shi ma ruba'i ne to dukkaninsu dai mazidai ne an musu ƙari na ƙarshe shine mujarradi fa'alala amma ba su kaɗai ba ne kawai dai malam ya kawo maka a hammu ne waɗanda sun kafi yawan aukuwa a cikin larabci amma akwai wasu nan gaba za ka ji su amma dai wannan su ne a hammu su ne ake son ɗalibi ya ba su kulawa saboda sun fi yawan zuwa shi mala yana amfani da abin da ya fi yawa to sai ya takaita a kansa sauran abubuwan da yake kaɗan ne ne to wannan kaga ana takaitawa har sai ka yi nisa sosai ka shiga cikin littattafai mutawassiɗai da kuma almutawilat dogayen littattafai ko almutawalat ana faɗa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah